أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الذين يبخلون ويامرون الناس بالبخل ويكتمون ما آتاهم الله من فضله وأعتدنا للكافرين عذابا مهينا
أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم ملك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين اللهم صل على سيدنا محمد الفاتح لما أغلق والخاتم لما سبق ناصر الحق بالحق والهادي إلى صراطك المستقيم وعلى آله حق قدره ومقداره العظيم سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين الذين يبخلون ويأمرون الناس بالبخل ويكتمون ما آتيهم الله من فضله وآتنا للكبرين عذابا مهينا an ɗora maganar ne a kan maganar da ta wuce mutanen da ba sa taimakawa mutanen da aka lissafa tun daga inna Allah wa abdullah wa la tushriku bi shay'an wa bil walidayni ihsanan wa bi dhil qurbi wal yatami wal masakin wal jari dhil qurbi wal jari junubi والسائل بالجنب وابن السبيل أمرك تيمانكم wanda aka ba da umarni in an kyau in an yi wa Allah bauta su kuma kyauta masu gurgudun kowa da darajarsa sai Allah zai ne ya kwado akwai waɗanda suke alfahari da yin haka suna yin wannan ba don Allah ba zuwa mutane suna ganin kaman sunan alfahari da abin suna kyauta iyayensu suna kyauta danginsu suna kyauta miskinai suna alfahari da shi alladini yabqaluna ya'muruna an-nasa bil bukhli mutanen da suke rowa kuma suna umarni wa mutane su ma su rowa yahuda suka je wajen lansaru sahabban manzon Allah yan gari wanda suke ba da kudaden su saboda karfa addini na ce abin nan ku yi a hankali ba maganan kuɗi idan mutum ya zo ya yi maka kukan abin da ya dame shi ne yau ka bayar ga wani ma a bayansa in ya fita wannan zai shigo shi ma zai maka kuka in ka bayar ga wani ma a bayansa kamun jima kaɗan sai ka zo kayan babu kuɗin a hannunka abin da duk za ku yi kuri yi hankali wato kara kara kaiwa sabon manzon Allah muhajirai taimako kenan masu yin rowa da ilimi ko masu yin rowa da kudi ko masu yin rowa da wani alherin da allah ya ba su ko ya murunan nasu bilbukuli suna umurtan mutane ko ma ba ku yi a hankali dukiya ba a yi mata haka a bar kiyayewa ce idan wani ya ma kuka ka biya masa bukata wani ma haka wani ma haka mun ji ma zai kai makata mai bukata ne ويكتمون زنا قوي ما أمر ما, ما أتيهم الله أبدا الله يباسوا من فضله نفل لزع سنونا بما باسوا به وآتنا للكافرين عذابا مهينا موسيقى وانا سنا بطرجي دالير دا الله يباسوا wato kufranun imani daban kufrul imani daban wa atanna lil kafirina mun shirya wa lil kafirina masu mutunci azaban wata azaba muhina mai wulakantarwa
والذين ينفقون أموالهم رئاء الناس ولا يؤمنون بالله ولا باليوم الآخر ومن يكن الشيطان له قرينا فساء قرينا الذين ينفقون أموالهم رياء الناس ولا يؤمنون بالله ولا باليوم الآخر ومن يكن الشيطان له قرينا فذا قرينا waɗancan sun hana suna horon mutane su ma mutane su hana ɗin kara bayar kan kara yi taimako kara bayar ga waɗannan kuma suna bayarwa amma ba domin allah ba duk abin da allah ya ce a yi na kuɗi allah zai biya a lahira to shi mai riya ba zai yadda ya bayar wasu ya kaba wa allah shaida ku zo ku gani kun gani ba allah ce bayar na bayar Allah ce to wai baka yarda da ni ba ne ko kana zamanin zammance ne ko kana zamanin zan yi zalunci ne har za ka kawo kawa min shaida kuma wannan abun da yake hannunka ni ne wani baka yubi kuna wani riya annasi suna ba da dukiyarsu ba saboda Allah ba saboda nuna mutane su ne masu kaza kaza kaza suna yin riya wala yu'minuna billahi wala bil yawmil akhir lokacin da imaninsu da Allah da imaninsu da lahira duk ya kauya basu domin da mutum ya imaninsa yana nan da Allah da imaninsa lahira na nan to ba zai tunani ya yi wani abin da zai amfani lahira wai sai ya kafa shaida waɗansu zo su gani ba wala yu'minu da billahi wala bil yawmil akhir wannan ba su imani da Allah ba ba su imani da ranar ƙarshe ba abin ya kulle shaitan da garinan ba za a garina duk wanda ya kashe kudin samu banzaranci ba amfanin duniya ba amfanin lahira ba amfanin wani ba amfanin kanka ka kashe dukiya banza su daga mubazzare to ina mubazzari da kano ikawa na shayani su kuma mubazzarai yan uwan shaidan ne duk wanda shaidan ya zama dan uwansa ya raka za su je wuta kenan وما أولياء الناس ولا يؤمن لا يؤمن بالمكر وما يكون الشر له قرينا دون جدين وشدين أبو قوام أبو قوام وانسى أبو أبو كنسى وزاء قرينا كي أبو كن أبو كن قوام يا يمولي تند شدني أبو كن قوام ينسى وماذا عليهم لو آمنوا بالله واليوم الآخر وأنفقوا مما رزقهم الله وكان الله بهم عليما فماذا عليهم لو آمنوا بالله واليوم الآخر وأنفقوا مما رزقهم الله وكان الله بهم عليما me yasa me su sai sun kaba Allah hujja shaidu su shaida sun bai wa Allah kaza sun bai wa Allah kaza shine masu da suke yi amma zalim ne ke gare su lau amanu da sun yi imani da Allah sun yi imani da Allah da ranar lahira sun yi imani da wanzan Allah sallallahu alaihi wasallam wa an fagu min mara daga umurlahu sun ba da wannan abin da Allah ya ba su din nan saboda Allah din ba sai sun kafa masa shaidu ba amma za a laifin da hamanu billahi mai akiri wa an fagu suka ciyar da min mara daga umurlahu cikin dukiyar da Allah ya hannunta su وكان الله بهم عليما الله بايا ظالمتي balle sai aka ba mu shaida Allah baya mantuwa balle sai aka ba mu shaida wa kana Allah Allah ya kasance aliman masani bihim da su
inna Allah la yadhlimu mithqala dharrah wa in taku hasanatun yudha'ifha wa yu'ti min ladunhu ajran 'azima
إن الله لا يذل مثقال ذرة وإن تك حسنة يضاعفها ويؤتي من لدنه أجرا عظيما to kai ne mai riya mai kaba wa Allah shaida gashi wa ka bada abu kaza gashi wa ka bada ku zo gani na bada wannan saboda Allah ku zo gani Allah baya zalunci balle zai zalunce ka Allah baya manduwa balle zai mance kudin ka وما ذلك لو امنوا بالله واليوم الاخر وانفقوا مما رزقهم الله وكان له بمليم ان الله لا يزل مثقال ذره Allah baya zaluntan bayansa misalar zarratan ko gurgudun ƙwayar zarra ƙwayar zarra waɗansu ƙananan abubuwa ne wanda ake ganin su ta hayaƙi ta windo suna yawo saboda ƙanƙantar su ba iya kiyaye su su ne zarra na lalata misalar zarra Allah baya zaluntan bawansa ko kamar wannan baya wai ta ku hasanatun in ma ka ba da abun saboda Allah kuma ya zama aiki mai kyau na alheri to za'ifa Allah zai ninka Allah zai ninka maka shi wa yuti min ladunnu ajran azima bayan ya ninka ya ninka ya baka sai ko ya dauko wani lada mai yawa daga gare shi ya zuba maka saboda farkarsa a nan ne hawa biyar din suka tuke in ka yi abu saboda allah allah zai ɗauki ɗayan ya mai da shi goma mun ja bila sanar da wadda ashirar misaliya idan imaninka ya yi kyau ya yi ƙarfi aikinka ya yi kyau ya yi ƙarfi ka je gaba sai mai da kai ƙarƙashin ayan مثل الذين ينفقون أموالهم في سبيل الله كمثل حبة نبت سبع سنابل في كل سنبلة من حبة misalin wanda suke ba da dukiyarsu saboda Allah misalin su kamar mai shuka ne ya je gona shuka ko gero ko wani abu waya in ta fito kara ɗaya ne in kara ɗaya ya fito ta geronsa dama ya haifi kara guda biyu ta geronsa na hagu ya haifi kara guda biyu shi kuma ga shi nan na asalin to sai kararen su tashi akalla su zama kara bakwai kara bakwai din nan kowane kara ya ba da zanganiya guda zanganiya guda din nan kowace zanganiya a mata gwanjon ta ba da kwaya kwaya gero kwaya ɗari kaga kwaya ɗari bakwai kenan kwaya ɗari bakwai allah ce to damana da gona ma ka ba su ajiyan kwaya ɗaya suka mayar maka kwaya ɗari bakwai balle ni in kai min abin abin kirki guda da zan mayar maka da shi ɗari bakwai hawa na biyu kenan daga nan kuma sai ka ci gaba a sake ƙara makarfin imani ka ci gaba sai ka je wajen hadisin abu hurera da yake cewa inil mu'mina da ya maru amalan yuda bi alfai alfi hasana mumin yakan aikata aiki mai kyau guda daya sai Allah ya ninka masa shi ya mai da shi dubu sau dubu biyu wato miliyan biyu kenan a ninka ya miliyan biyu daga nan sai wannan shine na ƙarshe na lada tsara zarra wani ta ku hasanatun yudha'ifa inda zan mai kyau ce Allah zai ninninka ta wa yutu min ladun ajran azima ya ba da wani lada mai yawan gaske wanda baya lissafuwa kenan wannan duka da karamcin Allah ne a gyara imani a yi ikhlasi a gyara zuciya da kyau yan gyara ta da kyau komai sai ya kyau zuciyarka ta gyaru sai aikin ka gyaru halinka ya gyaru maganarka ta gyaru in kwa zuciya ta lalace ta gurbace sai halinka ya gurbace maganarka su gurbace aikinka ya gurbace annabi sallallahu alaihi wasallam yana cewa inna fil jasadi mawghatan idza sala sala al jasadu kulluhu wa idza fasada fasada al jasadu kulluhu ala wa hiya al qalb wa ala wa hiya al qalb akwai wata tsoka jikin dan adam in ta yi kyau dukkan sai yayi kyau in ta baci dukkansa ya baci in ba ku santa ba ita ce zuciya ita ce zuciya idan zuciya ta yi kyau hali zai yi kyau magana za ta yi kyau aiki zai yi kyau in zuciya ta lalace ta gurbace hali zai gurbace magana ta lalace aiki kuma ya lalace a gyara zuciya a gyara zuciya wani ta kwasa da dunu za'ifa wa yutu min ladunu ajaran azima فكيف إذا جئنا من كل أمة بشهيد وجئنا بك على هؤلاء شهيدا وكيف إذا جئنا من كل أمة بشهيد وجئنا بك على هؤلاء شهيدا الله عليه وسلم yanzu Allah ya taufadawa sahabinsa Allah ya ce ka karanta min alkur'ani ya zan karanta ma alkur'ani kai kuwa ka saukar alkur'ani ce Allah ne ka karanta min ina son jihi daga wurin wani wasammani Allah ya kama sunana ce ya kama sunan ka ce kai za ka karanta min kace sai na karanta masa suratul nisa'i ina karatu har iso wannan aya fa kaifa idza jina min kulli ummatin bi shahidin wa jina bika ala haula shahida yaya lamari yadda zai zama idza jina min kulli ummatin bi shahidin ran da zamu tada kowace al'umma tare da mai mata shaida annabinta kenan wajina bika kai ma mu zo da kai ka zama ala haula kan waɗannan al'ummar ta ka shahidan mai mun shaida ya ce sai annabi ce hasbuka hasbuka hasbuka ya isa ka ya ishe ka ka ya ishe ka ka sai da na waiwaya sai na ga idon sai na zubar da hawaye sallallahu alaihi wasallam ya jama'a musulmi annabi kenan ba aka yi maganar lahira ya ji tsoro yana zubar da hawaye balle mu ya kamata mutum ya ji tsoron Allah ko da yaushe ya ji tsoron tashi kiyama ko da yaushe waje na bi gara haula ya shahida يومئذ يود الذين كفروا وأطعوا الرسول لو تسوى بهم الأرض ولا يكتمون الله حديثا يومئذ يود الذين كفروا وأسوا الرسول لو تسوي بهم الأرض ولا يكتمون الله حديثا رانا ce fa mai ban tsoro ita wannan ranar tashin kiyama din nan ya waddu allazina kafaru kafirai wanda suka kafirce wa Allah suka saba wa manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ya waddu rannan za su yi gurin law tasawwi bi ular domin in an tashi tashin kiyama sai a sa dabbobi su rama abin da suka yi wa junansu dabba mai kaho ta zarin mara kaho ta zo ta rama sai sun gama ramawa da junansu Allah ta kunu turaban kuna ku ya kare ku zama ƙasa wai gudun kabiru ya reta ne kundu turaban to kabiru zai ce ina ba ni ma na zama irin wannan dabba a kan abin da na fuskanta a gaban nan a mai da ni ƙasa mana shafe ta lautar sauye bi wular suna gurina ma su ma a shafe su su zama daidai da ƙasa kawai yadda aka yi wa dabbobi wala yaktumun Allah hadiza sun san babu magana da za su boye wa Allah kuma sun san abubuwan da suka yi ba su da kyau
يا أيها الذين آمنوا لا تقربوا الصلاة وأنتم سكارى حتى تعلموا ما تقولون ولا جنبا إلا عابري سبيل حتى تغتسلوا وإن كنتم مرضى أو على سبب أو جاء أحد منكم من الغائب أو لامستم النساء فلم تجدوا ماء فلم تجدوا ماء فتيمموا صعيدا طيبا فامسحوا بوجوهكم وأيديكم إن الله كان عفوا غفورا
يا أيها الذين آمنوا لا تقربوا الصلاة وأنتم سكاري حتى تعلموا ما تقولون ولا جنوبا إلا آبري سبيل حتى تغتسلوا وإن كنتم مرضي أو على سفر أو جاء أحد منكم من غائب أو لامستم النساء ولم تجدوا ماء فتيمموا سعيدا طيبا فامسوا بوجوهكم وأيديكم إن الله كان عفوا غفورا a laraba musulunci ya zo ya same su suna son giya ainihin ainihin raba su da giyar nan sai an yi a hankali a hankali a sai wani ya yi tamba ya tsaro na ka'il khabarwar mai sir mutane suna tambayan ka ya rasu labarin giya da caca giya ana samun kwanciyar hankalin an sha ta kan mance dukkan bakan ciki amma ana ganin kamar halin da bai dace da halin musulunci ba ba da tako a ciki mutum yana da hankali ya zo bai rasa hankali kuma caca ana samun kuɗi a kyauta ba tare da wahala ba sai annabi ya amsa aka ce ya faɗa musu gulfi ma ismun kabirun wa nafi'ul nas lalle giya shanta akwai zunubi babba caca yinsa akwai zunubi babba kuma na fi ulin nasi amma ko ai suna amfanar da mutane mutum ya sha giya zai mance bakan jiki zai mance damuwa shashe kuma za ka samu kuɗi ba tare da wahala ba to daga nan sai sahabbai suka lura da ismin kabirun din nan babban zunubin nan sai suka daina shan giya suka daina caca tun da aka ce akwai laifi babba amma akwai amfani suka haƙura da amfanin suka lura da babban zunubi din ana nan ana nan har lokacin da aka yi biki na hakon abdurrahman bin aufin ne kowa ne ne sai sallan magariba ta zo sai aka sa wani sahabi daga cikin manyan sahabai ya musu sallan magariba ya karanta kuliya walla ladinan duk bai bari kodaya ba kuliya ayyuwar kabiru na abin mata abin nuna wa an tuma abin zama abu wa ana abin ma abatu har ya kare ya gaje kai to daga yau in mutum ya sha giya kare kusa shi sallah sai hankalinsa ya dawo ya san abin da yake faɗa da haka garbu salata wa antum su kare hatta ta alamu ma ta kununa to daga nan sai suka bar shan giya a lokacin da yake ake fuskantar sallah da safe in sun sha giya kamun azar ta watsake bayan sallar isha in sun sha giya kamun gari ya waye lokacin sallah ta watsake to suka yi ta shan giya kan wannan hali tun da aka ce kar ku sha lokacin maye za ku yi maye lokacin sallah daga nan har sai wata rana wani babban mutum daga cikinsu sai ya sha giya sai ya yi wani abin da ba shi da kyau a kai maganarsa wajen manzon Allah sallallahu Alaihi wasallama sai yana ce harantum illa abidun li abid duk waɗanda yake gani a nan ai bayan obana ne ai ko dukkan ku ai bayan ubana ne ko wani abu ne wanda ku bayan ubana suka ce to fayo ba za a yi ta kare ya kace ya yi wallazin amanu innama alkhamru wal maisiru wal ansabu wal azlamu rizqun min amali shaytan fajtanibuhu la'allakum tuflihun نورد الشيطان أن يوقع بينكم العداوة والبغضاء في الخمر والميسر وصدكم عن ذكر الله وعن الصلاة وهل أنتم منتهون na ce kun bari ya zaɓa duka wasu mun bari ya Allah mun bari in ta haina in ta haina mun bari to daga nan aka haramta giya har tashin giya ma giya haramun ce mumini baya shan giya sai dai musulmi mai raunin imani la ya shirabu al-khamra hina shirabu wa mu'minun wala yasriqu as-sariqu hina yasriqu wa mu'minun wala yazani hina yazani mu'minun ka abubuwan da mutum ko musulmi ne in yana yin su to an yadda musulmi ne amma ba mumini ba ne idan ka ga musulmi na shan giya to musulmi ne amma ba mumini ba ne da mumini ne da imani ya hana shan giya in ka ga mutum yana sata musulmi ne ka musulmi ne amma ba mumini ba ne yana da imani da imani sai ya hana masa sata in ka ga mutum yana neman matan banza to musulmi ne amma musuluncinsa bai hana shi ba saboda ba shi da imani da yana da imani da imani sai ya hana shi wannan mugun aiki saboda haka la ta garabu salata wa tukari hatta ta da ma ta kuluna wala junuban illa abiri sabili wa hatta taqtasilu kar ku zaci sallah lokacin da kuke cikin maye kuma kowane abu ne yake sa ka maye ko ba giya din ba ko akwai wani abu da zai zaka sha sai kai maye to karka shayin ya baka bayi a lokacin sallah ko wata kwaya ko wani abun da ka saba da gigi ta hankali ma askar kasiru fa qalilu haram duk abin da ka sha da yawa zai gigi ta ka ya sa mu kamaye to shan kadan shan kadan daga cikin sa laifi ne la taqrabu salata wa antum sukari hatta ta da mu ma ta kulu sai hankalinka ya dawo ka san abin da kake faɗa sannan ka fara sallah wala junuban illa abiri sabilin kar ko mutum ya kuskura yana da janaba a jikinsa bai yi wanka ba ya ce zai yi sallah kar ku yadda ku yi sallah cikin maye kar ku yadda kuma ku yi sallah kuna cikin janaba ba ku yi wanka ba wala junuban illa abiri sabilin to sai dai in mutum an hana shi yin sallah yana da janaba ba za a bar shi kuma shiga masallaci yana da janaba ba a lokacin akwai waɗansu sahabbai daga cikin lansaru sai sun shiga masallaci daga gidajensu akwai koba su shiga masallacin to sai to an ba su an halatta mu shiga masallacin tare da janaba din su je da za su samu ruwan wanka duk aka rufe kofofi da ƙarshe annabi ya ce saddu kulla khawqatin ku rufe dukkan wani wata ɗaukiyar kofa da za ta shiga gidan mutum ko za ta ɗauko shi daga ta kawo shi masallaci sai dai kofar abubakar ya ta gara misalata a tuntukare a ta ta alamu mata kuluna wala junuban kar ku kusaci sallah kuna cikin janaba illa abiri sabilin sai dai mai wucewa za ka wuce ne ta hanya hanya ne ta ɗauko ka za ka wuce ba zama za ka yi ba kuma kana da jaraba hatta ta tasiru har lokacin da ka samu ruwa kuka yi wanka wala yi mai lahabiri sabi ne ta tasiru bayan kuntun marta ya wala sabarin kun kuma kuka zama ba ku da lafiya a wala sabarin ko ko kuna cikin tafiya ba ku samun ruwa na wankan janaba ko na alwala in kuntum ardi abada sabari rashin lafiya wanda zai hana maka yin alwala din na jiki ko kuraje ko jikin ne ba su ya taba ko waɗansu mutane ko ruwan dumi ba sa iya tabawa balle ruwan sanyi in sun taba sai ya zama musu rashin lafiya tunan sai taimama kenan sai a yi taimama wajen haba a yi taimama wa alwara wato ولا جنوب إلا آبر سبيل حتى تغتسل وإن كنتم مرضي أو على سفر أو جاء أحد منكم من غائب ko ko ɗaya daga cikin ku ya fito bayan gari aw lamastumun nisa ko ko kun shashafi mata kun shafi juna da mata balam da jidu ma ba ku zaɓi ruwan yin alwala ba ba ku zaɓi ruwan yin wanka ba ba ta yamma musu ya kuyi ta masu yi da ɗayiban bayan ƙasa tsarkakakkiya wato duk abin da yake na bayan kaza ko duwatsu ne ko koya ce ko turbaya ce sai ku yi ta yamma a kai wata yamma musa yi da ɗaya ba ba mu zama ku juyi ku wa yi ku yamma nan sai ku shafi fiska ku shafi hannaye mutum zai buki kasa sau biyu ne bugun farko ka shafa fiska bugu na biyu na farko ka sha fiska da hannaye zuwa kuku bugu na biyu kuma ka sha ba hannayen hannuwa kusurwan hannu duka su biyu wanda da juyi kuma idi ku inna Allah sani Allah kada haka yake abubuwan mai sauwaƙewa ne abubuwan mai gabar da zunubi ne abinda kuka aikata kamu a yi hukunci
ألم تر إلى الذين أوتوا نصيبا من الكتاب يشترون الضلالة ويريدون أن تضلوا السبيل والله أعلم بأعدائكم وكفى بالله وليا وكفى بالله نصيرا
يا أيها الذين آمنوا ألم تر إلى الذين أوتوا نصيبا من الكتاب يشترون الضلالة ويريدون أن تدلوا السبيل والله أعلم بآلائكم وكفى بالله وليا وكفى بالله نصيرا ألم تر يا رسول الله يا كجني وقد أبوك مغنى ودعك مغنى به ودري يدوبني يا يغني الذين أوتوا نصيبا من الكتاب yahuda nasara wanda aka ba su wani abu na rabon sanin littafi in mutane annabi musa ne a taura in mutane annabi isa ne injila hutu nasiba mai kitabi ya shi taruna dalarata bayan sun gane gaskiya sai su sai da gaskiyar su karbi yan kudi su batara kan yan kudi kadan a wajen mabiyansu su boye gaskiyar wuridun an ta zillu sabil suna so ne su koma su bace ku daga hanya su raba ku da hanya Allah nan biya da ya kuma Allah ya fi ku sani waɗannan makiya naku a kafe billahi waliya a kafe billahi nasira kar ku haɗa kai da su kar ku yadda da shawarwarin ku shawarwarin su a kafe billahi waliya a domin jibinta Allah za ka jibinta ba wani kafiri ba magana Allah za ka je maka nasiya ƙur'ani ba nasiya wani kafiri ba a kafe billahi waliya a kafe billahi nasira Allah ya isa majibincin lamarin musulmi Allah ya isa madogaran musulmi mai taimakon musulmi akwai billahi waliya akwai billahi nasira من الذين هادوا يحرفون الكلم عن مواضيه ويقولون سمعنا وعصينا واسمع غير مسمع وراعنا ليا بألسنتهم وطعنا في الدين ولو أنهم قالوا سمعنا وأطعنا واسمع وانظرنا لكان خيرا لهم وأقوم ولكن لعنهم الله بكفرهم فلا يؤمنون إلا قليلا
إن الذين هادوا يحرفون الكلم عن مواضعه ويقولون سمعنا وأسينا واسمع غير مسمع ورائنا ليا بألسنتهم وطعنا في الدين ولو أنهم قالوا سمعنا وأطعنا واسمع وانظرنا لكان خيرا لهم وأقوم ولكن لعنهم الله بكفرهم ولا يؤمنون إلا قليلا آه، من الذين أوتوا الكتاب سو يهودا والنام suna samun wata dama wato ra'ina da larabci ka dakata mana ko ka kiyaye mu shine ma'anar ra'ina da larabci amma da yahudanci zagi ne to yin suna magana da wanzan allah sai suka samu wannan damar cewa ra'ina ra'ina to wanda ya ji na tsammanin larabci aka faɗa manan lazina hadu harribu alkalima an mawaɗi suna karkata magana daga bakin inda maganar take ko ya gudu na samina wa asena sukan ce mun ji amma ba mu yarda ba ko ya gudu na samina wa asena min ladina hadu yarribu al kalima an mawadihi wa yaquluna samina wa asena wa ma wanzurna
واسمع غير مسمع ورأينا واسمع غير مسمعين ورائنا ليا بيرسدين واسمع سنا gaya manzon Allah sallallahu alaihi kaji gairu musmain amma ba bujiyarwa ba wato da ingilanci kenan wa ra'ina suna gaya wa annabi sallallahu alaihi ra'ina ka dakata mana ko kai mana hakuri ko kai mana jinkiri da larabci amma a bakin su zagi ne layyan biyar sanadiyar suna karkata harshen su don su samu wannan dama su wani miyagun magana game da manzon Allah sallallahu alaihi wasallam layyan biyar su wadanan fiddin wanda kuma suka cikin addini wannan karo zamina wa dana maimakon zamina wa asena su ce zamina wa dana wanda mun ji mun yarda wasu ma banzur na da kana khairan lahu wasu ma ka ji wanzurna ka dakata mana maimakon ra'ina su bar cewa ra'ina ce wanzurna ka dakata mana ba ra'ina wanda yake daukan fuska biyu ba da kana khairan lahum yin haka cewa ka dakata mana da sunan wanzurna ya yafi musu da samina wa ɗana ko ya fi samina wa asina da kana khairan lahum wasu wanzurna da kana khairan lahum wa kuwama yin haka ne ya fi musu kyau ko ya fi musu daidaita walakin amma ina walakin la'anahum Allah bi kufrihim awa Allah ya riga ya la'ance su da kafircin su duk abin kirki ba za su gane shi ba sai dai abin banza suke yi walakin la'anahum Allah Allah ya la'ance su da bi kufrihim saboda kafircin su wala yu'minuna illa qalila kuma za su ma imani ba sai dai kaɗan daga cikinsu ko kaɗan daga cikin waɗansu lokatai يا أيها الذين أوتوا الكتاب آمنوا بما نزلنا مصدقا لما معكم من قبل أن نطمس وجوها من قبل أن نطمس وجوها فنردها
قال الذين أوتوا الكتاب آمنوا بما نزلنا مصدقا لما معكم من قبل أن نلمس وجوها فنرد على أدبيرها أو نلأنهم كما لأنا أصحاب السبت وكان أمر الله مفعولا يا أيها الذين أوتوا الكتاب يا كو يهوداوا وأن أكباس للتابي كامون أكاو القرآن aminu ku yi imani bi ma nazzalna ku yi imani da abin da muka sassaukar wa bawa Muhammad Muhammad sallallahu alaihi wasallam musaddiqan lima ba ku wanda ya ya gaska da littafin da yake hannunku ya yi wanda na utu kitaba aminu ma nazzalna musaddiqan lima ku min qawli anna min tun gabanin ba mu shafe biskokin ku ba idan ba ku yi imani ba har wani lokaci ya zo to za a shafe fiskokin ku fuska ta zama kamar ƙeya ba ido ba hanci shafe fuskokin umar da su kamar ƙeya inda wadanda nusa wujuwan fanarud da radberiya a wani al'anahun ko kuma mu la'ance ku kama da anna asabar sabt kamar yadda muka la'anci ashabu sabti mutane da aka hana musu farautar kifi ranar asabar sai suna yin wayo su zo su kawo abun tarkon kifi ranar juma'a da yamma ba za su zo su ɗauka wasu ranar lahadi su ga kibiya an kama kibiya amma ji a kama shi asabar ne kuma da amma mun la'ance su mun la'ance asabar sabti masu wani wata kibi ranar lahadi ranar asabar bayan an hana musu wa kana amrullah mafuran shi al'amarin allah in ya riga ya ga dama sai ya inna ma'amruna idza arada shay'an إنما أمرنا إذا أردنا شيئا نقول له كن فيكون لمرين الله يا قداما سي ميد هي ينزو ينزونا سي ميد هي ينزو ينزونا سي سي سي كسدو أولا أنا كما لأن أصحاب السبت وكان أمر الله أولا لمرين الله ما يزرتواني
إن الله لا يغفر أن يشرك به ويغفر ما دون ذلك لمن يشاء ومن يشرك بالله فقد افترى إثما عظيما إن الله لا يغفر أن يشرك به ويغفر ما دون ذلك لمن يشاء ويشرك بالله فقد افترى إثما عظيما إن الله سميع الله وبنجي لا يغفر أن يشرك به ba zai gafarta tsafi ba idan mutum ya mutu yana tsafi idan mutum ya mutu yana laifi kowane irin laifi bai tuba ba sai a bashi da Allah in Allah ya ga dama ya yi masa gafara saboda waɗansu abubuwa da ya yi in bai ga dama ba ya masa azaba kan wannan laifi amma ban da tsafi idan mutum ya mutu yana tsafi kan ba zai samu gafara ba in Allah la ya duwa in shiraka bihi Allah ba zai gafarta wa mutum wanda yake masa tsafi ba wa ya gafiru ma duna zalika liman ya sha amma Allah yana gafarta wa wani laifi wanda ba tsafi ba wanda bai kai haka ba ba tsafi ba wa shirik billahi duk wanda yake hada wa Allah wani abu fakadiftare isman azima giga ya yanki ƙarya babba ya yanki zunubi babba ya kinkimi zunubi babba fakadiftare isman azima ya yanki zunubi babba ya kai ya dauki ƙarya babba ya dora a kansa ألم تر إلى الذين يزكوا أنفسهم ألم تر إلى الذين يزكون أنفسهم بل الله يزكي من يشاء ولا يظلمون فتيلا ألم تر إلى الذين يزكون أنفسهم بل الله يزكي من يشاء ولا يظلمون فتيلا ألم تر يا يا كغني يا رسول الله وكم يا دكان mai jin wannan irin magana alam ta ilal ladina zakuna wa ya kaga wayannan mutane da suke tsarkake kansu mu ne mutanen annabawan farko mu ne mutanen littafin farko mu mun a wurin Allah kamar yayansa muke nanu abna'ullah wa ahibba'u mu kawai ƴaƴan Allah muke masoyansa ne mu ne ash-sha'bul mukhtar wato dangi wanda Allah ya zaba suna faɗin haka suna yi wa kansu kirari suna tsare kansu balillahi zaki man shaka ce mu za'a ai Allah ne ya kamata ya gaya wa mutum mutumin kirki mutum ya zama mutumin kirki ba mutum da kansa ne zai ce shi mutumin kirki ya zama mutumin kirki bari Allah ya zaki mai sha Allah ke tsarkake wanda ya ga dama ya mai da shi mutumin kirki wala yuzlamuna batila abin da suke faɗan in gaskiya ne za su samu wala'ira ba za a zalunce su ba ko kaɗan
انظر كيف يفترون على الله الكذب وكفى به إثما مبينا انظر كيف يفترون على الله الكذب وكفى به إثم مبينا انظر كدوبا يا رسول الله كيف يفترون على الله الكذب يا يا سكي والله ينك سكي مسك أيا wai wani mutum ya ce shi ya san ubansa ya san uwansa ma ce mu a wurin Allah kamar ƴaƴan Allah muke na da abraqul lahi wa ahibbahu mu ƴaƴan Allah ne mu masoya Allah ne ƙarya kuke su ba ƴaƴan Allah bane Allah ba shi da da lam yalid wa lam yulad wa lam yakul lahu kufuwan ƙarya suke wa ahibbahu kuma Allah shi ke ɗaukan masoya ba wasu mutane ne za su ce da kansu masoya Allah ba daga ƙarya suke wa Allah ألم يزكنا مذنبا إلا ذكر أشهر انظر كيف يفتر الله الكذب وكيف يبي إثم مبينا وأن كان تسكي وألا يا إشيزو لأنه babban zunubi ni wa Allah ƙarya ألم تر إلى الذين أوتوا نصيبا من الكتاب يؤمنون بالجبت والطاغوت ويقولون للذين كفروا هؤلاء أهدى من الذين آمنوا سبيلا ألم تر إلى الذين أوتوا نصيبا من الكتاب يؤمنون بالجبت والطاغوت ويقولون للذين كفروا هؤلاء يهدي من الذين آمنوا سبيلا أولئك الذين لعنهم الله آه su yahudun dai har yanzu da su da munafukai a wata rana wani munafiki da wani mumini na kirki su yi shari'a gaban manzon Allah sallallahu alaihi wasallama akan wata eh, wani silke to da aka yi shari'a sai silken sai ya zama silken nan zai iya zama na ba yahude ne ba na musulmin ba ne sai aka ba yahude da aka ba da aka fito ce zo zo nan zo nan zo nan sai mu je wajen abdullahi bin ubayy ya mana shari'a wannan shari'a ba faɗa mana bi daidai ba to ni ba je wajen abdullahi bin ubayy ba sai dai mu je wajen abubakar ko umaru amma ba zan fito daga wajen annabi ko mu je wajen abdullahi bin ubayy ba sai ana haka dai haka har aka yadda aka je wajen sai na umaru aka bayar wa sai na umaru hukuncin haka aka yi eh haka aka yi kai haka aka yi eh haka aka yi annabi ya yi shari'a sannan baka yadda ba kana son wani ya sake maka ya ce a ai ba gaya masa maganar daidai filla filla filla ba ne to kai dai ba to baka yadda da wannan shari'an ba bari in zo in maka shari'ar da za ka yadda da shi ya ɗauko takobi ya zo ya sare wannan munafiki tsage shi ya sare shi sai aka ja ga annabi sallallahu alaihi wasallam umaru ya kashe musulmi annabi ta umaru la da ja sai za ka tafi mu'min umaru har abada ba zai samu karfin zuciyar kashe mumini ba a je dai a tabbata menene dalili aka zo aka tabbatar annabi ya yi shari'a ne bai yarda shari'ar ba ya ce a kai wajen wani saboda haka na umaru ya ce yawan shari'ar da yadda yadda ita ce kira alamta yadda zai udu na zai min kitabi yiwu min nuna sun yi imani bil jibti da shaidan wadda abudi da shugabannin banza na na shaidanci wa ya kulu na hillazi na amanu suna gaya wa mominai haula ya hade min allazi na amanu sabila wayannan sun fi shiriwa sun bi mominai shi hanya shiryayya
أولئك الذين لعنهم الله ومن يلعن الله فلن تجد له نصيرا أولئك الذين لعنهم الله ومن يلعن الله فلن تجد له نصيرا ai an ce su kafirce wa jibti wa ɗawoto wa ga dubiru an yakfuru bi wa yuridu shaytanu an yudillahum dalalan ba'ida ulaika alladhina la'anahumullah wannan Allah ya riga ya la'ance hu ya ra'ance hu wa man yal'ani lahu duk wanda Allah ya la'ance shi wadan da yake lahu nasiran ba za ka sama masa wani wanda zai samu hanya ta shirya ba ya taimake shi nuna masa hanya أم لهم نصيب من الملك فإذا لا يؤتون الناس نذيرا أم لهم نصيب من الملك وإذا لا يؤتون الناس نقيرا أم لهم نصيب من الملك ko kuma suna da wani rabo ne na mulki wanda suke da ikon bayarwa in ana maganar manzon Allah ne sai munafukai da yahudawa sai wuce ai shi wannan mutumin tun da ya dawo garin nan ba abin da ya shekara sai kullum sai aure kullum sai aure ya yi aure jiya kaji ya yi aure kuma gobe kullum aure sai ya Allah ke am lahum nasibun min al-mulk fa idza la yutuna an-nasa nakira am yahsuduna an-nasa ala ma atahum Allah min fadlihi wa qad atayna ala ibrahim al-kitaba wal hikmata wa atainahum mulkan azima ai mutane da suka riga su manyan mutane yan uwansu annabawa an ba su mulki mai girma an ba su auren mata da yawa kamar sai na dawud a kamar sai na suleiman suna da aure suna da mata da yawa suna da farafarai da yawa kuma bai sha- bai taba darajar su ba bai san layi wujuran nasu na tsira am ya su nuna nasu أم يحصدون الناس على ما آتاهم الله من فضله فقد آتينا آل إبراهيم الكتاب والحكمة وآتيناهم ملكا عظيما am ya su nuna nasa alama atihum Allah min fadlihi فقد آتينا آل إبراهيم الكتاب والحكمة وآتيناهم ملكا عظيما wannan lokacin annabi sallallahu alaihi sallama ya auri a zainabu bintu bintu jahshin wanda a, wanda Allah ya daura masa aure da ita bayan ta auri zaid ibn harisa to daga wannan a cikin suna tare da ita har watan safar watan safar sai ya fita yakin banu musdalik daga nan kuma sai a can sai ya auri yar sarkin bai musdalik ita ce umar mominina da ya dawo gida kuma to daga nan ne kafiran suke ja kullum shi aure kullum aure kullum aure sallallahu alaihi wasallam baka dace na ala ibrahim alkitaba wal hikmata hakika ya mun ba dangin annabi ibrahim alkitaba littafi kamar yadda muke da alqur'ani su ma suna da taura suna da injila suna da zabura wa hadainahum mulkan azima tare da haka kuma mun ba su mulki na horewa su annabi dawuda su annabi suleiman mun ba su mulki da hore musu halitta mulkan azima mulki mai girma
alhamdulillah alhamdulillah a Allah ya baraka Allah mun sami takarda daga ɗumbin masu sauraron rediyo ya ba su yi kaduna Ba, cikin ƙasa da wajen ƙasa musamman mutanen cikin gari kaduna ba.
sun ce suna fatan alheri kuma suna addu'a Allah ya ƙara wa maulana shek lafiya Allah kuma ya ƙara mai tsawon bana kuma suna roƙon a yi addu'a Allah ya yaya wannan annoba ko karatu zai koma musu da Amin. Ha? Ba me?
suna zuwa Allah ya kare wannan annoban ko karatu zai koma wai suna roƙon a yi addu'a To.
Allah ya yaya wannan annoba ko karatu zai koma musu kaduna Allah ya yi wannan corona lafiya dukan bukatu Allah ya yi dukan damuwa barka na sallallahu alaihi wasallam lafiya bukata Allah ji kanmu Allah ji iyayenmu iyayen iyayenmu da malayanmu da malayan malayan Allah ya saka wa jama'a mu da alheri Allah ya ba mu alherin duniya da lahira Allah ya ke mu sharrin duniya da lahira masu neman addu'a wurin Allah biya bukatun Allah biya bukatun su Allah ba su abin da suke nema Allah kiyaye su abin da suke tsoro Allah kiyaye mu Allah kiyaye mana jama'a mu Allah kiyaye mana kasar mu Allah ya ba mu lafiya da zaman lafiya da kwanciyar hankali Allah ya yi mana corona Allah ya yi mana corona Allah ya yi mana dukkan bala'i سبحان ربك رب العزة عما يصفون سلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين الحمد لله رب العالمين